أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa na al'adabar mufrat nawa abi abdullahi muhammad imam al-hafiz abi abdullahi muhammad binu ismail wanda aka yi sani shida imamu bukhari wanda al'adar manufar ɗaya daga cikin littattafan shi an yi sani shida babban littafin shi wancan jami'ar sahi na imamu bukhari sai dai kuma a duniyar musulmi adabin mafurat yana ɗaya daga cikin littattafai wanda aka yi yawan koyar da shi a fannin gyara tabi'u da halaye na musulmi a wancan satin yau muna rana ladiko nawa kwata sha'aban goma ga sha'aban 1443 azumin dare da lafiya sauran kwana 20 ba ɗaya ko 20 allahumma baligna ramadan a wancan satin muna cikin babi na babin husnul kulki iza fahu kyaukyawan tabi'u ko kyaukyawan halaye musamman ma idan an gane addini mun yi hadisi na 244 da shidda shi mai kare na zai da bin sabit ma ra'aytu ahadan ajalla idza jalasa ma'a qaumin wala afaka fi baitihi min zaid bin sabit shi ma kare wancan satin yanzu mu tashi hadisi na 287 hadisi na 287 kana idan yana karanta a rau kokari ana kallon gurin wanda bai da littafi kuma ya zauna kusa wanda yake da littafi kenan zan mu tashi hadisi na 200 da tamanin da bakwai sai ce bismillahir rahmanir rahim قال حدثني صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل قال alhanifiyatu samha
wannan ruwa da zama karanta ahmad ya huddota ahmad ya huddota kuma baiti wannan albani ya sa kata a cikin silsila na hadisi 881 kenan ruwaya ce sahihiya ya ce hadasina abdullahi bin salih قال حدث بن موسى بن علي أعنا نسمى لبشير حدثنا الصدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس شين صحابه بو ابن عباس واني كنا عبد الله بن عباس yana cikin abadala abdullahi bin abbas kala abdullahi bin abbas ya ce su'ila nabiyu sallallahu alaihi wasallama su'ila min sa'ala ko su'ila nabiyu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kamar da ake zama sahabbai idan wani mas'ala ta zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kenan cikin sahabbai ne ana zaune sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambaye shine ce su'ila nabiyu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce mai ayyu adiyan a habbu ilallahi al'adiyan mirjabi ne ne din in haka ce adiyan kenan addinai in ɗaya ne kuma sai a ce addin kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da aka mai cikin addinai wani addini ne yake soyuwa zuwa ga Allah mai girma da dokaka kenan wani addini ne a cikin addinai wanda yake soyuwa gurin wa Allah azza wa jalla kala sai annabi ba su amsa yace al-hanafiyatu samha kana ka ce al-hanafiya ai duk muna karanta a cikin alqur'ani ko kunnafa wa yaqimu salata ko millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikeen in aka ce al-hanafiya al-luga abinda ake nihi al-hanafiya al-luga ma kana ala millati ibrahim duk abinda hanya da take kan hanya annabi ibrahim ita ce hanafiya in aka ce hanafiya kamar a karkato addini ka karkato ka bi milla annabi ibrahima milla annabi ibrahim kuma ita ce ai huwa samaku muslimuna min qablu kenan shine sai ya muku sunan musulmi tun gabanin wannan kenan hanafiya wani addini ya ce musu shine hanafiya addinin da hisu ya gurin Allah shine addini kenan na annabi Ibrahim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na musulunci wanda kenan a karkato a bi hanya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka bi hanya annabi Ibrahim kenan abita hanafiya abita sak kuma babu shirka kuma babu gama Allah da wani in aka ce kuma as-samha kenan abu mai sauki ko kuma as-sahal kalmar samha tana zawa bi ma'ana as-sahal ko kuma al-yusuf kenan addini yana nuna mana shi addinin Allah mai sauki ne ba a tsanantawa ga addinin Allah addinin Allah addini ne mai sauki kamar a wancan satin mai wancan waye a kullum annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bashi zaɓi a cikin abubuwa guda biyu sai dai ya zaɓo abin da ya fi sauki sai dai in ya kasance abin da ya fi saukin nan saɓawa Allah ne to a nan ne ba zai zaɓe shi ba kenan yana nuna ma dai nan shi addinin Allah addini ne as-sala addini ne na sauki addini ne na jan hankalin mutane addini na azamna da mutane lafiya in dai ba keta alkurmai Allah aka yi ba shine as-samha kenan addini as-sahal al-yusuf ai da dama mun huce a nan ma cikin adabul qur'an mun yi ruwayoyi da dama ina inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko mutanen nan suna majalisa suna ta hira suna ta dariya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa dariya ku ta kasance kada ba haka annabi ya musu ba da annabi ya gaya masa wannan magana ai da ya tafiya shi sai gaba ɗaya sai suka koma mai sai suka koma kuka sai Allah ya yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a'a komo ka ba su albishir ka nuna musu addinin Allah sauki gare ba tsanantawa ne ba dan wannan a rayuwar mata yanzu zaka lura ai da kuwa hadisin da yake cewa duk wanda ya tsanani a cikin addini sai addini ya yi ya rijaye shi kenan ba so mu zaunto muna tsanantawa a cikin addini in dai ba alkurma Allah ba aka aka keta da kai hadisin abin huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addini yasu shi addini Allah sauki gare walan yushadu ahad illa galabu ko ko walan yushadu dina ahadun illa galabu babu wanda zai zo tsananta a cikin addini sai addini ya zo ya rijaye shi dan haka yace fasaddadu wa qaribu wabshiru wasta'inu ku yi daidaita ku yi sauki ku ba da albishir kenan ka ku zamanto hatta duk abin da ake mutane ku rika ba su roman musulunci hatta wa'azi ai ana so a rika wa mutane roman musulunci ba daga mutum yayi abu ba sai ka nuna mai babu tuba kawai kafirci ne tsari ne kaza kaza a'a ka rika ba shi roman tuba da kai kaza da kai kaza kai ka zanyo shi mutane suna kafa hujja wani da kwai hikaye wani malami da ake hudi wani sarki da ake hudin labarin shi wadin sahar inda ake cewa wani ya zo sarkin da yake kamar laifi sosai sarki yana laifi sosai sai shi aka ramaka lawo da ya zo unguwa zai yi wa'azi sai fara dora wa sarki kabla su ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi tsanani da aka sarki din mai kaza kafurci ne mai kaza kafurci ne mai kaza kafurci ne da sarki yana yi sai da ya kare sai sarkin sai sa kamun aka rama kallahu ya sa aka bashi kashi ma aka daure shi sai da aka kare sai kashi sai ya ce to duk kafirci na na kai fir'auna mala ya ce a'a kai duk malumcinka ka kai annabi musa ya ce a'a sai ce to alƙur'ani da allah ya tura annabi musa zuwa fir'auna ya ce mai aulan layyina duk kafircin firawun da annan musa ta aka in kaji ka gaya mai magana magana ta sausa la'allahu yana ai musa ba cewa da kaji fir'auna kai kafiri ne fir'auna kayi kaza fir'auna kayi kaza kayan ka bani isra'ila kayi kaza ta kai kaulan layyina to shine ne yake nuna ma yace ai addinin da yake soyuwa gurin Allah shine addini millati hanya ta annabi ibrahim as-samha mai sauki amma dai a yassara a sauƙaƙa amma dai kullum magana na muna cewa a sauƙaƙa ka gane in aka keta alkurmai allah kuma ba a sauƙaƙa ala amma dai a nan za a ja mutane su musulunci sauƙaƙa musu ake a zamna da su a hankali da hikima kowa da kai daidai kare shi daidai matsalar shi da kai matsalar da zaka waɗe ta a gurin mai karatu da kai matsalar da zaka waɗe baka waɗe ta a gurin wanda bai karatu ba kenan hatta wa'azin da da'awa kowa kana mai daidai daidai ƙarfi shi kenan kuma daidai al'ada shi mini ke daidai al'ada shi gaba yanzu misali a wani gari yanzu kowane al'ada gari ake bi wata al'ada in dai ba ta saba musulunci ba kuma ana gaza ta kama salaha ana binta addu'a al'ada wadda ba ta saba wa musulunci ba kuma an gaza ta kawo masalaha sai ka bi ta yanzu ka ji gari kai malami ne kana ba jiki yan gari suna sa manyan kaya suna sa manyan kaya kai ka zo da turafi sa ka da kirari da mai fija su limanci sai ya yayi eh to sa ka ku duk kowa ba al'ada gare shi ba wasu ba wasu ba garba suke sa sai haka sai haka wasu ko jalabiya wasu turafi to sai ka je wani gari sa ganka da wannan da kanin ka ta yi sallah ne su doke ka wani kafin kafin su doke ko to sai ka biyan da suke so sai ka sami manyan kaya da a yi zaman lafiya mun gane yanar kace yanzu misali al'adamu na yanzu miye wannan miye al'adamu na muna miye al'adamu malami ana sa kula da manyan kara to amma dai kaji al'adar larabawa su jallabiya ce da ni da rawani to yanzu ka ko ka zo na aiba ka zo wannan kuma karka sa hirani kullun kana yawo da shi da na fara na larabawan can tunda abin ba wani addini bai saba ba kenan sai ka sa don ka sa su jiki su mutane sai ka sa manyan kaya kai wannan yanzu a tauna karatun da ake wani kaji wani guri in kaji suka yi wani karatun wani bai san ba wannan bugawai ya yi san ya ga bugawai na wasu ko to sai kama yin da yake so sai kama yin da yake so shi ne muke buga misali wani kowa daidai karin shi daidai hankalin shi kake jan shi wani sai ka gaya mai wata matsala a huce gurin wani kuma an ka gaya mai wata matsala gani zai wani kafirci kafirci ne yanan ba ko ne ba zaka zo ka ce fasu da abin mata umar fasu da abin mata umar kai wannan a malamai suka ce hatta musuluncin nan idan ka je gari babu koda wanda aqida kuɗe ne sai ka iske wani yana kokari a gani yana jin musulunci koda ba aqida kuɗe ne batun da usul ɗaya ne ku gama hankali da kai da shi ku ja mutane su musulunci ka ku zo ku wannan na je gari ne duka garin mutum ɗaya ne mai ilimi kuma aqidan ba ɗaya ne ba kai kana shi yana sallah sakin hannu yake kai kuma kana haka an san kabar shi ne sunna da ko to dan ku gama hankali kawai dan wannan shi liman a garin kai ɗaya ne kana so ku ji hankalin mutane shi yana saka hannu sai ka ji ka bi sallah malamai suka ce kaka ce dole sai yana kabarin amma dai a sunna wani ne gaba ai kama hannun ne gaba amma dai saboda hikima wata nan sai a bar wani abu wanda bai sabawa ba tauhidi ko bai sabawa aqida ba kuma bai dan dai a samu maslaha kamar su malamai wata nan suna janyo wani abubuwa ne dan maslaha yanzu bisa a malikiya sai karhanta limanci ba limanci kuma fiye malamai sai karanta limanci ba limanci yanzu fiye malamai yanzu ba na mun kare sallah ba mun kare sallah ayin wanzu mun saba wani zo kuma sai shiga bai sha limanci ko to a wani wuri ba kai wannan ba a malikiya ba suka ce maka ruhi ne bai kamata a yi wannan nesa da a gama kan mutane dan kan wannan liman in aka saki wannan hanya ya ga an rena shi ya ga an rena shi ne dan wanda baka zo sallar da wuri ba sai daga baka zo kai ma ka ce Allah akbar ka ja taka to amma dai kai ma ai sunna kai to amma ga gad daga cikin malamai a fiqhu da'awa da kuma abubuwa na fiqhu da'awa na a jira mutane a hankali duk shi ne ke nuna ma wannan asamha'in nan kenan abu ya aje da sauki maslaha ake bi na a ja mutane ba maslaha ba na kai ka gane kana so ka watsa mutane ai da kuma mutanen wata kai ka gane kana so ka watsa mutane sai dai kawai ka rika musu kafirci sun yi shirka sun yi menene shi ko ba wannan baki so ake ka janyo su fami ɗinka so kai ka janyo su yanzu ka samu mutane da dama yanzu a cikin fami ɗinsu wani zai gani kai ka gane wasu abubuwan famin ka sun taso uwaye da kakanni ga abin da suke shi kuma abin bai ta kara ya karya ba ko kuma abin duka wata matsala ce ma hilafiya sai ka je kai taurin kai akan da kana ga kana nuna kafirci ne suke kaza kaza kaza kaza suke kenan wani abubuwan duk wanda bai kai wata matsala mu diba wani abubuwan wani wani sample ne matsala ce ba ta kai ba matsala ce hilafiya ko kuma matsala ce ba ta saba usul ba ba ta kai ba shirka to wannan duka maslaha ake bi a a janyo mutane don su gane musulunci شيني جماعة الحنفية سمها سيروا تكبيج قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع حلال إذا أقيتهن فلا يضرك ما أزل عنك من الدنيا حسن الخليقة وعفاف الطعمة وصدق حديث وحفظ أمانة wannan ruwaye dabarani ya hudu ta kuma ta zo a bai haƙima ya kata kuma ita ma ruwaya ce sahihiya albani ya sa kata a nan adabar mufrat ta zo mawkubar wannan mawkufa ce zaga ana adam furat ta ce hadasana abdullahi bin salih kala hadasana musa bin ali an abihi an abdullahi bin amr ko abdullahi bin amr bin asibo to kala kenan abdullahi bin amr bin asi ne yace kenan nan sahabi ne yake ita kuma ruwaya aka dangana ta da sahabi ita ce muke ce mata ruwaya mawqu ma usne da ila sahabi kama ce abi huraira kala ko ibn umar kala kenan wannan an dangana sahabi ne wani to wannan ruwaya sai a ce mata mawqufa ce wanda ta zo kuma abi huraira annabi rasul sallallahu alaihi wasallama kenan wannan kaga marfu'an ce ilawa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan ana adam fran sai ta zo mawquf ce tunda abdullahi bin amr bin asi ne ce amma dai ruwaya ce marfu'a a gurare da dama ta zo marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba mawqufa ce ba annabi in fadar ta annabi ce kale yace arba'u hilal haloli halaye ko tabi'o'i guda nawa guda uku halaye hilal ina halaye ke ne ko kwamfartima ko ta biyoyi guda uku iza a ɗai ta kunna iza uku ɗai ta kunna idan uku ɗai ta kunna idan an baka su kenan wannan halayen guda uku idan an baka su mimi me yake ne idan an baka su kenan idan kana kana da su fala ya duruka ma unzila anka to kai cutar da kai abin da ya karasa ma unzila nan abin da karasa ko abin da ya gushe ma kenan idan kana da wannan halaye guda uku wanda zama zana to duk abin da ya gushe ma a nan duniya karasa shi kai farfin ishi a nan duniya kai cutar da kai shi ne zai zana ma mina duniya a nan duniya fasara arba'a arba'u hilali mine tabi'o'i guda nawa guda uku iza uku ta kunna idan aka baka su bi ma'ana kana da su ka siffanta da su bala ya duruka ma uzila an kamin duniya kai ya cutar da kai abinda ka rasa a duniya in dai kana da wannan abubuwan guda hudu zan zana to don ka rasa wani abu a duniya to kan wannan abin ya ya cutar da kai to wannan halayen guda hudu ga suna shine ce na farko husnul khaliqati wa afafu dum'ati wa sidqul hadisi wa hifzul amanati sai bisu dan bada kenan wai wannan halaye guda in dai sai mu auna ga ina da kana da yana da kenan in muna da su sai mu Allah godiya in mun rasa wani abu ma na duniyar nan kenan kai cutar da mu duk wanda yake da wannan hala ya tsira kama keke ne iji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ga muka ce ana ya zo mi makofo to inda ya zo wani guri ga ruwaya ahmad sai yake cewa arba'un abubuwa guda hudu iza kunna fika idan suka kasance kana tare da su ma fata kaminar duniya ba abin da ka rasa a nan duniya wani guri kuma sai yake cewa arba'un abubuwa guda hudu iza ta masakta bihinna idan ka kama su Allah sa kana da su kenan duk abin da ka rasa a duniya kai cutar da kai su guda nawa na farko husnul khilqa shine kyakkyawan kyakkyawan ba halitta ba kyakkyawan hali kenan na husnul khaliqa kyakkyawan hali mutum ya zama to yana da kyakkyawan hali kenan shine suke ce a shari an yadda masalabul hulkil hasan bainan nasu jami'a mutum ya zama to ya siffantu yana ba da example da kyauta compartment na kirki ga mutane gaba daya misali mutum ya zama to kyaukyawan aka ce wani mai kyaukyawan hali ne ai misali na farko zai ga wannan mutane bai cutar da su ko bai cutar da su cutar da su bai ciye musu dukiyarsu bai yi da su bai zagin su bai cin mutuncinsu bai gaya musu magana ya ce wani mai kyaukyawan hali ne ko kuma zai ga mutum wata laƙatar wajehi mutum mai sakin huska ko da bai baka ba duk inda ka zo zai saki huska ya rungume ka ku yi dariya ko gaisa kamar da ake cewa sakin shimfiɗa huska yawwa kenan mutum ya zama mutum mai shimfiɗa huska ne kenan dukkan wannan shimfiɗa huska kenan shi ma tabi'a ce ta kware da kuma lilil kalam mutum a same shi mai magana ce ta sausa duk abin da zai wadi zai wadi tattausa ba kyaraka wanti harin musulmi wannan duka dai cikin ana adali kin nan wanti harin musulmi wannan ko wa menene wa ihanatihi wa sabbihi duk wannan bakkai duka wannan dai a ce bakkai su kuma wa ihsan ilaihim kuma kana kyautatawa mutanen duk inda kake wanda bayya kana kyautata mai wanda ma yake da gurguran kari kana kyautata mai in wucewa ma zaka yi nan mota za ta wuce ga wata tsohuwa za ta wuce ta kasa ta ratse ga injina suna wuce sai ka tashi kama hannun tsoho ko tsohuwa ka tsallaka ta kwana ka ci gaba yara an aiko su inji yana wuce bakin kwalta sun kasa tsallakawa sai ka kama hannun suka yi ka tsallaka suka wuce gaba wasu suna faɗa yara ɗaya ya kwari ɗaya ka tsaya ka raba su ka raba su wanda yana wanda yana in wani abu ne gaba su waɗanda wata dala biyar ce kana da ka zo ka ba su ka biya kuɗin ka yi gaba duk me wannan kyaukyawa hali ne in ka sayi abu gurin mutum ma ka kyautata ne wasu da kona abuwa wanda muke gaba kyautata ne shi ma kyautata ne hatta abu da zan mu saya gurin mutum zai ga mutum da hali ne malami suna wadi mutum zai ga da halin shi ga dukiya ga komi ya tsaya bakin kwata zai sai karoti na dala goma a madina ciniki to irin wani kana da wadata su ake shi ma mai karoti nan kyautata mai dan ka buka biyar doko ka kai mai hali ne sosai motar ce ka bari a gida yanda kai aka rama kallahu kake bada arba'in kai ma ka bada arba'in sai ka kyautata mai ka bashi wata turwa sama wuce gurin eh haka ake shi ne kyautata wa hidima da zama dai amma da ce ka ni mai kuɗi ne dan kawai mota ta ta yi fan aljihuna a cikin hawa misali da kuɗi da dama ka buka biyar doko ne na doko san sannan mai kamar ya ce ka turwa sama shi ku kyaukan hali su ake kace je ka yaro inda kai kan ka sama na mai kama kamun kila da ya ci da yayi balas ya ci da matar shi ya ci da mi haka to shi ne duk wannan kyaukyawan hali in mai da ke ka tsaya kana da hali ka tsaya ba ka tsaya ba zai ga wani abu kaɗan tsohuwa ta kasa lemun tsami a kasuwa kai ko mai kuɗi ne wanda ya cika ba ta jahi ka tsaya kana cinikin lemun tsamunan nawa nawa da baka kana baba kirge mini an san ciniki ne amma dai so ake annabi irin wannan annabi shawwadi ne duk irin wannan in kai mai hali ne in kai je ka sayi kwandon lemun tsamu in mata kuwa je ka bata dan ta samu albarka baka sa ta azurta ma ba domin kana irin wannan kyakkyawan halin wannan mai rakiya da mai karotin nan da tsohuwa mai lemun tsamun nan baka san addu'a su ba kuma addu'a suka mahadiyan ka ya dadi kenan ta cikin kyakkyawan hali ya zama mutum mai bazalal ada'i ne mai kyauta ne in dai ka yi ƙarin abu in ko ba ka yi ƙarin abin ba to kuma ya zai ga wa'ansa ai kana samun wani allah ya ba shi duke duk wani abubuwan ya gama na kyakkyawan hali ga sakin fuska ga kai ziyare ga komin amma dai baya ɓamɓarwa ko kaɗan zai kaiwa baban nashi ziyara ya kaiwa tantin shi ziyara ya kaiwa wani ziyara amma dai sai dai dogon hira baya karya dama ba iya ciro wata jika ya kama da sai hira da sakin fuska to shi ma ba a samu wannan sai ma dai wata ne zai shanye mata kura ko ya sha barabusko yana cewa ai na jiwa barci mai barabusko ba kin iya miya ko kin iya dan wake amma dai ba karya dama bai san ba sallaci ta zo wani ƴan uwan nashi su baba ne su wane ne a sayi atamwa a sayi kaza a sayi kaza bai kai musu ba to wannan wani shine kyakkyawan halin sai duniya ba ta zama lafiya duk wannan fitintunin da ake duniya ba ta zama lafiya ba a kyautata juna ne eh duk kowa da yake bakin cikin kowa ya zo mai kudi ne sai dai wuce ta damuwa kura ya watsa magwada da ya ma kaza ya ma kaza bai wa makwabtan shi bai wa komi ba yanzu ba ramadan ne ba zai zo in dare da lafiya to in ramadan zai zo yanzu dai ai mun san a garin nan ko a unguwan nan da kwai wanda buhun shinkafa wannan dai nawa yake kai shi kai shi in ma nawa ne da kwai wanda zai iya sayan buhu dubu ya raba bai girgiza ba ko babu eh ya sai buhu dubu da gabas da yamma da arewa tun makwabta da yan kwaya ba da wallahi bai girgiza ba amma dai bai yi ba sai dai kogo irin wannan aiki alheri da wannan kyakkyawan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahi zuwa umara yahi zuwa ka tashi karka na filoli yahi ka tashi kana salloli duk na filoli da wani abubuwa wannan kyakkyawan halin annabi ya ce yahi su ka taimaka mutum da kyakkyawan hali duk yahi wannan abubuwa yanzu da azumi misali umara muke ta yako umara in zaka ta yi nawa zaka shi kan kudin jirgin ka kan guzurin ka kan miye nawa zaka shi a kaɗan ka kashe birgi ukun nan ko ka kashe birgi biyu dai miliyan ko to dai miliyan kin nan ka sayi buhu buhu da kayan miya da tumatir da miya fami nawa zaka ba wallahi in kai tawassali da wannan kai sarka hika zuwa ya hika je umara tunda ba farla ce ba ai da kai a musulunci akwai abu farilla da kai sunna hajji ita ce wannan farilla amma dai da in je wata ran yadda yanzu duniya ne take kaka na kai in kashe wajen turuwa mai in je umara in zo talakan unguwanmu ko talakan garinmu ko yan unguwanmu in bi su in sayawa kowa kayan miya kayan azumi ko da na kwana goma ne in saya musu tsakanina da allah ba dariya ba in ɓoye ma in bada ba wanda ya sani wannan amullis wannan mijinta ya mutu ya goma aka bari wannan ya takwas aka bari wannan gidan haya kaza wannan gidan haya kawai ana sallama ana ajiye buhu ana ajiye kwankwan tumatur ana ajiye dan san kilitir na mai ana ajiye a gida gida duk wannan kawa wajen mutum ne da kawa a wannan kuɗi miliyan biyu to ka yi wannan malamai suka ce ya yi kaje hajjin ba da hajji daga cikin malamai suka suka ce ya yi kai hajji ba da hajji ne hajji ba da hajji hajji wanda kai ta farilla kaje ka saki da kwai da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in biya wa musulmi bukata yahi in yi itikafi a wannan masallacin kwana wata guda kenan to duk irin wannan su ne husnul hud kuma kenan kuma kai hakuri a bisa duka cutar da zata ba mutane kenan sai duniya ta zama lafiya to kuma sai kaga irin wannan kun muna faɗin shi su wajen kuɗi sai mu kallon mai kuɗi har mu ma na yi akan mu mu ma ai daidai ruwa daidai tsaki ne ai ai wata da ta yi fara gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aisha sai ta dauko da biyu ta bata sai wata mai wa aisha aiki sai take mamaki take cewa sai aisha kira sabon da suke bada hai da biyu sai ta ce wata baki sha annabi ya ce ku yi tsoron wuta koda da rabin da biyu kenan ita taimaka daidai ruwa daidai tsaki ne ko da ni ban kai wancan babban alhaji na unguwarmu ban kai milayika ba a salar ita ai ko da dala goma dala biyar ai na iya ke maka wani kenan ni ma sai da kwatanta wannan daga ne ake tafiya na farko mene ne na biyu sai ce wa afafu da umatin afafu da umatin nan wasu su fasa tashi a kan cin abinci ya sayar kaɗan amma da abin da ya zo afafu da uma shi ne cin halak wasu na cewa akalil ya siyar mina ta'am amma da abin da to a fafi ɗoma kenan ka zama to iltizamul halal fil akal wa shurbi ka lizamci abin da kake ci ɗoma abincinka ka sauƙaƙa shi halakan da kake ci a faf shi sauƙaƙa abinci fasar shi a fafi ɗoma sauƙaƙa abinci me sauƙaƙa abinci ke ne kasance kana cin halal duk abin da kake ci halak ne kake ci baka shiga haƙƙin wani na nawa na biyu na uku sai ce wasidiqul hadisi da duk abin da zaka wadi ka wadi gaskiya fa iza qultum fa adlu duk magana kai zama to baka ƙarya kana wadi gaskiya aya cikin al'umma da kai wanda ga yayi magana wace ce a haka yi magana wani ce an san kawai zurta ƙarya gare kenan zama to kai wani kuma a cikin jama'a da kai wani daga ayi magana wace ce a in dai wani wadi wannan gaskiya ce wanda ko da ba ba irin ka aka ba ka ce a wani ne bai da ya ce a wani in dai wani ne wani to wani gaskiya ne to shi ne ake so ka zama to na uku sidikul hadis to ko wannan na tukun hudu yace wa hifzil amanati da kiyaye amana ita kuma amana ita ma a cikin dukiya ne a cikin aikinka ne a cikin wadanka ne aiki ne aka baka dukiyar mutane ce ka zama to kana kiyaye amana kenan wannan siffa guda hudu shine idan ka gama su sai annabi ya ce duk abin da ka rasa a duniya kakka damu ka zama to kamalin mutum kuma Allah in Allah ya ra ba zai to zarka ka ba abubuwa guda nawa na farko kyakkyawan halaye na biyu cin halak na uku faɗin magana ga kullum mai gaskiya na hudu kiyaye amana kenan kagan a kasuwar ka ne in a mu'amala ka ne yana shiga kasuwa wani abin yana shiga mu'amala ka zamanto kana da gaskiya kana kare amana kana hudin gaskiya kana da halaye na kirki musamman babu da nake wannan halaye na kirki halaye kirki ba husnul khuluq aka ce khairun min siyamin wa sadaqatin halayen kirki yahi yahi sallan nafila yahi azumin nafila ga halayen kirki ga hadisin gaba amma dai yana kara kashi sai ya ce
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق
to ita wannan ruwaya ta ba da zama karanta ta zo na adabin furat ahmad ya hudo ta kuma ba albani ya hassana ta kuma ta zo a cikin muwaddama kuma ta zo gurare da dama kene ta ma ruwaya ce sahihiya yace hadathana abu nu'aym qala hadathana daud bin yazid qala samitu abi yaqulu shi daud bin yazid ya ce na ji babana yana cewa wani ne babana shi yazid gina suna shi yazid bin abdullah shi babana sai ce sami ito a ba kurera shi kuma ya dangana abin ce ya ji a ba kurera a ba kurera kuma sabon manzan allah wanda ake cewa abdulrahman bin sahar addausi ya siya a ba kurera ya kule yana cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taduruna ma aksar ma yudkhilun nar ana zaune cikin sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taduruna shin kun san ma akasaru mafi yawan ma ya dukulun na abin da yake sa mutane wuta amma a cikin sahabbai sai annabi ce musu shin kun san mafi yawan abin da yake sa mutane wuta qalu allahu wa rasuluhu a'lam sai sahabbai sai suka ce Allah da manzon shi kadai suka ce kala sai annabi ya ce musu ajwa fani hanya biyu ko kofa biyu jau kofa biyu su ne alfarju gabanka walfanmu da bakinka wa aksarin kenan wannan su ne mabiyawa abinda kisa mutum wuta kuma sai saki ya ce wa aksar ma da hulun jannata kuma kun san abin da yake yawan sanya mutane aljanna sai sai ya ce musu takawalla kiyaye dokokin Allah shine tsoron Allah takawalla kiyaye dokokin Allah wa husnul khulq da kuma halaye masu kyau kaga babu da miki abin da yake yawan sanya mutane aljanna shine kiyaye dokokin Allah da kuma da kyakkyawan halaye saboda muhimmancin kyakkyawan halaye anan kaga wannan ruwaya sai ce tadruna shin kun sani amma ne ga wata ruwaya su ilin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka tambaya aka ce ma aksar ma yadkhulu janna annabi sallallahu alaihi wasallama menene abin da yake yawan sanya mutane aljanna sai ya ce musu taqwa wa usulul khulq kiyaye dokokin Allah da kuma kyakkyawan tabi'a kuma suka sake tambaya annabi wa ma aksar ma yadkhulu anna me mafi yawan abin da yake sanya mutum wuta sai ya ce musu ajawafani ajawafani kenan kofa guda biyu shine alfarju gabanka walfanmu da bakinka kuma na yi hadisai da dama sun zo akan wannan da kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai lamince mun abin da yake tsakankanin gaban shi kawabuwan shi da kuma tsakanin gemin shi ko leban shi kuni kuma in lamince mai a shiga aljanna sai na anan ma ce musu alfarju walfan ko bakinka da gabanka kuma da yadda zo a muwadda ba mu zo shi ba karatu mu na muwadda annabi ne yana zaune gurin sahabbai sai yake ce musu man waqahu Allahu sharral isdaini wa lajal jannata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai duk wanda Allah ya kiyaye shi da sharrin abubuwan nan guda biyu to Allah zai sanya shi aljanna da annabi ya faɗi wannan magana fa qala rajulun anan sai wani namiji a cikin sahabbai sai ce ya rasulullah ya manzan Allah ala tukbirna ba za ka ba mu labari ba wani abubuwa ne wannan guda biyu wanda mutum idan ya kiyaye su zai shiga aljanna ba sakatar rasul sai annabi sai shi hallo dai ya ƙara faɗi wannan kalmai manoka wallahu sharri israni wala janna duk wanda ya kiyaye sharrin abubuwan nan guda biyu zai shiga aljanna namiji nan zai ƙara cewa annan ba mu labarin wani abubuwa annabi har da hede su sai a na hudu aka ce wani namiji yake kusa sai cewa wancan ya shi mai cewa annabi ba mu labarin annabi ba mu labarin to kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man waqahu Allahu sharra isnani wal janna ma baina lihiyatihi wa ma baina rijlihi shi ma ya faɗi so ma baina lihiyatihi wa ma baina rijlaihi kenan duk wanda ya kiyaye sharrin abin da yake tsakankanin bakin shi bakin abin da yake tsakankanin gemin shi kenan baki ko wa rijlaihi da kuma abin da yake tsakankanin kagon shi guda biyu duk wanda ya kiyaye sharrin su to zai shiga aljanna kenan su ne alfamu wal farj ko al'ada ma ai komai da ka gani ai su suke cinyewa ko ko al'ada ma mutane suke in kudi ne in mene ne komi fitina ai wannan biyu ne kenan duk wanda ya kiyaye sharrin wannan abu guda biyu shine zai Allah ya ce annabi ya ce Allah zai sanya shi aljanna to fasara mubi taduruna ma aksara ma yadhulun na shin so muke murkan fasara kowace mun kani dalla dalla yanda kowa in yi shi ma zai koya taduruna ma aksara ma yadhulun na shin shin kun san mafi yawan abinda suka ce Allah suka da sani ƙala a jawafani sai ce ƙofofi guda su ne a gabanka da kuma bakinka kuma wa aksar ma da kudu janna mafi yawan abin da yake sanya mutum takawallaki kiyaye hukumin ko kuma tsoron Allah wa husnul qul da halaye masu kyau yadda mai bayanin halaye masu kyau ɗazuko sai ruwa ya ta gaba قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح قلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة منذ الليلة إلا في حسن الخلق فقال يا فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخل ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه
to na 290 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عدية عن شهر an ummi dardari ummi uwai dardari alkuniya ce ƙalar ta ce ita nan ummu dardai alkunya ce ai da kai suna da da kai alkunya uwar dardai qala qama abu dardai ita ummu dardai tace ita ummu dardai wannan sunan ta fuje mutu fuje mutu ga wani kauli kuma su ce juhai mutu fujaima na ai alkunya ce sunan ta fujai mutu ko juhai mutu shi kuma abu dardai ya sunan shi waimir ko waimir uwaimir bin zaid ko kuma uwaimir bin amir to shi daga ummu darda qalat tace kama abu darda abu darda'i ya tashi kuma nan da kai a tarihi ku gane shi abu darda da muka ce sunan shi uwaimir bin zaid ko ita kuma ummu darda ya sunanta hujaima ko kuma shuhaima to matan nashi guda biyu ne ɗaya sahabiya ce ɗaya kuma tabi'a ce don wani a cikin littattafan tarihi in ka koma na sai da alamun guda ko kuma littattafai na tarihin sahabai sai ga suna cewa ummu darda'i sugura wa ummu darda'i kubura ummu darda'i kubura babba kenan ummu darda'i babbai ita ce sahabiya kenan bayan ta mutu ne ita na ga wacce kubura sunanta hairatu bayan ta mutu ne sai ya auri wannan hujaima ita ma sai mata kunye ummul darda ita amma da ita wannan kujaima tabi'a ce ba sahabiya ce wadda ta yi zamani daga annabi amma dai malama ce wadda ta harce alkur'ani tun tana yayin ta karama kuma tana da rawaito hadisi da dama mafi yawa zaka ummul darda kenan wata ran da kai ummul darda isugura da kai kuma ummul darda kubra ita daga dan daga cikin tarihin ummul darda sugura mace ce mai karatu mai kyawu mai nasaba mai kaza mai kaza ita ce lokacin don jin daɗin zama da ta yi da mijinta shi uwaimir abu darda ke har take cewa ka je ka nemi aure na wuri yallai na an baka ne ni kuma ina so in nemi aurenka a aljanna so nake ko ka riga ya mutuwa ba za ne aure ba daga nan ne malamai suka samu wannan hujjar mace in mijinta ya mutu in ta zama ta ce ba za ta yi aure ba tana da hujja tunda a lokacin na ita wannan umar da da da sahabbai suna nan ta yi wannan magana har ma'awi bin abi sufiya ne ya kudu batta ma'awi bin abi sufiya ne na halifa ya zoce yana son ta yi aure ta sai ta ce a ita ta hawa mijinta alƙawari ba ta yi aure ba kuma da sauran ta sai shi halifa sai ma'awi bin abi sufiya ne me ya ce mata to sai ki rika yin azumi saboda shawai sai umarce ta da yawan yin azumi kuma lokacin kun da sahabbai da a ce hukuncin bai kamata ba da wani sahabi ya ce ba haka ne ba kamar misalin na wancan ibn umar da matar shi wanda wadda muka yi amma wadda mai darsa ya sunan da wadda aka raba su ko wadda ta shagar da shi da zuwa jihadi da zuwa juma'a a aka raba su to shi ma a ibn umar dan abubakar muhammad bin dan abubakar ba ibn ba ibn umar dan abubakar siddiq ko wanda abubakar siddiq ya raba su ya raba auren a hikima dan ta dan sa shi rauni bai zuwa jihadi bai zuwa kaza wadannan zai wuce juma'a yi tana mai waka da nan tawaka a aka dawo a yi dawo daga juma'a ya ce ya ce kije ya juma'a ya ce an taso eh amma dai mai imani cewa amma da Allah ba ta kwarjini da kyau ai Allah yana jarabta ka wata mace ga kwarjini ga kyau ta mallake ka a cikin yan uwa ai ta bayani ita ko ba wani asiri ne ba kuma wani kubuwar ne wani baiwa ne Allah yake ba wannan ai kana samun irin wannan ba to to ita irin su ne irin su ne sai Abubakar Abubakar ya ga yaro bai zuwa shahadi ana zuwa juma'a bai zuwa tana bari shi eh sai abubakar ta yazo sai ce sake ta amma dai sake ta dan ya bashi darasi sai bu umurnin baban shi ya sake ta daga nan malamai suka hoto suka hudo fatawai baban ka yana iya cewa ka saki matarka dole ka bi shi ka sake ta shi dan abubakar da yace saka ta dusan da yake mata ya sake ta amma dai sai ta wato kwana kenan mata wada yana cewa ba kwatamcin ki bai kamata a saka baiwa Allah arziki ke yana mata baiti da dama ne har dai abu bakar iya ji wannan sai sa ya mai dota to ita ma kuma dai mai imani ce mai kokari ce mai kokari ce abin da muke so mu doka ko ce nake so mu doka ita ma sai shi dan abubakar sai ba ta garka babba yace in ta mutu katta aure in ya mutu katta aure sai ta amshi wannan gargaɗi to da aka zo bayan ya mutu sai umar da sa'ali suka tada fatawai suka ce ba a iwa mace wannan yanzu kamar ga gida ka ba mata ka kace ki rike wannan gidan in na mutu amma dai da sharaɗin kake aure to ba a wannan sai aka amshi wannan gidan aka sa shi cikin gado aka ce ki kike aure kenan wannan kaga ai sharadi ne shi kuma wannan na ita ummu darda ita ce ta yi niyya ta ce ba ta yi sai sa sai ali yace mata wannan muawiya bin abu sufyan da yace yana son tafiya sai yace mata ne ta rika yin azumi dan ta kare shawa kenan zai gane kuma daga nan mace ko da mijinta ya mutu kuma da sauranta abin da ya alheri ta yi aure in ba ta yi aure ba sai ta rika yin sai ta rika yin azumi ko ta ce kadan daga cikin tare itawa ummar da ta istubura ya sunanta hujaima karama abu darda tana ba da labari ta ce karama abu darda abu darda ya tashi shi uwaimi lailatan da dare yusalli yana tana filoli wajen ala ya biki kuma a cikin nafilolin yake ta kuka don da aimata shi take na ɗaki ya ya kwana na sallah kuma kwana da yana sallah yana nafiloli a sallar kuka yake wa ya kulu kuma a cikin addu'o'in shi in ya tsaya a sallar sai rika wannan addu'a yana cewa Allahumma ahsanta khalqi Allah ka kyautata halittata ka kyautata halittata ka bani lafiya ka yi ni mutum kamili to fa hasin khulqi Allah kuma ka kyautata tabi'una Allah ka kyautata tabi'una addu'a kun ne Allah ka kyautata halittata Allah ka kyautata halayena tabi'una duk ta ji wannan abun sai da sahiya ta yi ya kace hatta asuba har yawa yi gari yana wannan addu'a to da sahiya ta yi ultu sai na ci wace kenan ita kushe ba umar da umar da dago ya abadar da ta ce ya mai gida ma kana da uka wannan addu'a ta kafa munzu laila tun da dare kana addu'a abu guda kana illa fi husnul hulk kawai adda da kake Allah ka bani halaye ka bani tabi'u na kwarai fa qala sai ce mata ya ummu dadda ya ke uwar dadda inna abdul muslim shi fa bawa musulmi da ke gane shi yuhsinu khulquhu yahsinu khulquhu khulquhu yana kyautata halayen shi hatta yadkhuluhu husnul khulquhu janna sai kyawawan halayen shi sai sanya shi aljanna wai si ukhluquhu kuma ya munana halayen shi hatta ya dukulu hatta ya dukulu husu ukhluquhu na har kuma mumunan halayen shi sai ya shi ina wuta wa abdul muslim shi kuma bawa musulmi yugaffir lahu zaka ga wata ana nema mai gafara huwa na'imun shi yana barci to me yake janyowa a rika nema ma gafara kai kuma kana barci qalat sai ta ce kultu na ce ya abadar da ya mai gida abadar da kai fa yi gafar lahu wa kuwa na'im yaya bawa za a nema mai gafara shi kuma yana ce yana barci kala sai ya ce mata ya kuma abubu minan laili wani dan uwan shi zai tashi da dare fa yashtahidu yayi ta kokari a cikin addu'a fa da ullahu lahu ke roƙa mai Allah mai girma da buwaya fa yastajibu lahu sai Allah ya amsa mai wai da uli ahihi kuma ayi addu'a ga wannan dan uwan nashi shi ma sai Allah ya amsa mai mu ga da abin da ke ni tace mai yace mata mutum yana barci ana mai na farko ne kyawawan halaye yana sa mutum aljanna kuma mugayen halaye yana sa mutum wuta kuma mutum zai kasance yana barci wani na mai gafara to me ke janyowa kana barci ana ma gafara kyawawan kyawawan tabi'a tsohuwa ce nan ta ka tsallaka kwalta kowa wuce yake da mota bai ka aka ba kai garan mota ka kama hannunta kai ne ka tsallaka ta in ta shi gida bata ce ba wannan yarin bata ba labari ba a gidanta na zo daga kasuwa wani ba Allah ya huce a mota bai tsada ya tsaya ya huce ni kai wannan yaran Allah mai albarka Allah ya waita irin su ba kila kana bacci rana wata na ma'adda eh me ka buka biya sarki ka kamar yadda makori da su nawa zaka bashi dai san kai ko mai kudi ne sai kawo da shi kaka ce a sha mai in yi jikila sai yana zaune ma zai gaya mata shi kai yau na gama da wannan albarka na gama da wannan albarka jikka ya hudda yake kan ba da can shi kai kuma kana bacci rana ko shi yana mami to ka gani shi da na yake ne kenan kyawawan halaye yana sanyawa kai kana can kana bacci ma wani tsoho wani tsohuwa wani ba Allah wani wanda baka sani ba yana samun albarka kai ko ba mutumin kirki ba kawai kirki sai ya samu albarka tunda ko ba mutum ba na kirki ne ba kaga ba kai wani mutuncin da wani kirkin in ya koma kai siyasa zagi ma wannan zai ce kai yau na ga wannan mutumin kirki na ga wannan albarka zai ce oh na ga wannan albarka kaza ya mini na ga wani mutum ko kuma na ga wani wanda ba karamin mutum ba kaza ya mini kenan shi da ne ke ni mutum yana barci kai kuma ana ana roƙa me zai janyo ma wannan kyautawa mu sake fasara ya ta ce kama abu da da'ila yana isali ko abu da da ya tashi fashe ala ya biki a cikin adda tashi yana kuka yake cewa allah kamar yadda ka kyautata halitta ta ka kyautata da bi'ata ita ko umar da ta ce ta ce ya abada da ko ma ka da du'a'uka wannan wace irin addu'a ce kake munzulaila ta iya da dare ka kwana kana yinta illa bi husnul hud baka tambaye komai sai dai kyawawan tabi'a fa qala sai ce ya ummu darda ya uwar darda innal abdul muslim shi bawa muslimi yahsunu khulquhu yana kyautata halayen shi hatta ya dukulu husnul khulqihi janna sai kyawawan halayen nashi sanya shi waye sai khulquhu kuma ya muna na halayen shi a tayar hulhusu hulhunna sai muna nan halayen nashi sai ya shi ina sai ce wa abdul musulim bawa yugu faru lafu wa huwa na'imun yana barci kana can kana barcin rana da matsowa ka mata wani abu alheri tana ma'adda to kalat sai ta ce kultu na ce ya abadar da ya kai abadar da kai fa yi gafin lahuwa huwa na yi ya za yanzu ce kawai ana tana ma da kai kuma kana bacinka kala ya kuma abubu wani dan uwan shi musulmi abubu nan abu dan uwa kawai tsohuwa ce wani dai wanda kawai alheri zai tashi minan laili da dare fa shi ta hidu ya yi ta kokarin addu'a fa da ullaha yana roƙon Allah shi wannan mutumin fa yastajibu lahu Allah ya karba shi wannan mutumin waye da uli ahihi kuma har sai tuna da wannan wanda ya mai wata alheri ko wani gata wata ran fa yastajib lahu shi ma sai Allah ya amsa mai kenan kaga ana abin da zaka doka wannan addu'a da aba darda yake ita sahihiya ce isnadin hadisi da eh amma dai addu'a addu'a ce wadda ta zo da ko ina safai suna yin ta ta zo ruwa Abdullahi bin Mas'ud yana yin ta Aisha tana yin ta Abu Hurairah yana yin ta kenan shi tace mutum ya rika yawan wannan addu'a Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi amida baya Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi misali Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi ga wata ruwa ta Aisha Allahumma an ta hasanta haliki fahasin kuliki dole ka yi ce allahumma an ta hasanta haliki fahasin kuliki ko kuma allahumma kama hasanta haliki fahasin kuliki wa harrima wajahi alan nari daga ita take cewa dai allah kamar yadda ka kyautata halitta ta ka kyautata halayya daga an ce wani ne sai a ce mutumin kirki ne ai wani bai da lokacin ya tsaya ba wani ya saki fuska ya yi kyauta ya kyautata ya taimaka wanda bai ya to haka ake su mu zama to kaka zama to nafsi nafsi kawai kanka ka sani komi kenan ga ruwa bayan an miza inda ya ce kyawawan halaye sun yi sallar nafila sun yi azumin nafila sun yi sadakar nafila kyawawan halaye kuma mun yi malamai suka ce mutum biyu ne wannan shi kwana yake yana sallah ta nafila shi ko wannan bai kwana yana sallah nafila amma dai wannan halayen da muka wadi dukka yana da su ya saki muku ya saki fuska ya taimaka ya sa ku jiki ya gaya muku magana ta kirki ba yaro ba karami haka yake malamai suka ce wanda ya hilada eh me suke suka hilada haka malamai suka ce ya yi wannan ne kwana yana sallai me sakin fuska da kyauta da kaza da kaza da kaza ya yi wancan lada da wannan shine halayen annabi kuma shi yasa sahabbai suke yawan addu'a Allahumma kama hasanta haliki fa hasin kulki Allah kamar yanda ka yi ni gani nan halitta ka bani lafiya gani nan tsabatse to ka bani halaye dan da shi halaye ba su fare ba zai ga mutum kabili amma dai bai da halaye ga mako ga ruwa ga kwaburu ga cin mutunci ga kyara kuma amma da ganin shi a siffantawa mutumin kirki ne to so ake kamar yadda kake hawa ka sha gizina ta kirki ka ɗora hula ka sa'o ta haka ka ganka dai masha Allah ko to haka ake so kuma halayenka su ba su zamanto masha Allah da kowane kote in an ɗora ka ba cewa ne kowa cewa ne mutumin kirki ne da mu zamanto haka duniya gaba da sai ga duniya ta yi ta daidaita lokaci ya kuma sai mu tsaya daga nan idan sha Allah satin gaba sai mu tashi hadisi na 291 da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka babu karfin gwiwa yin karatun da zawwa da karatu zawwa karatun Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allah kai mu Ramadan muna masu lafiya da koshin lafiya subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum